ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله وقد ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيهتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وثبت أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خدرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه لن يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا لا أرزأ أحد لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى الأضاء فيابى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فابى ان يقبل منه شيئا فقال عمر اني اشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم بن حزام اني اعرض عليه حقه من هذا الفيء فيابى ان ياخذه فلم يرزق احدا فلم يرزق حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن أبيه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وثبت أيضا عباد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليستغني أحدكم عن الناس بقضيب سواك أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna ƙara godewa Allah muna roƙon Allah tallafinsa duniyarmu da lahirarmu muna roƙon Allah da ya tsare mu da miyagun ayyukanmu da sharrorin kawunanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka karɓa mana ibadunmu da ayyukanmu Allah ka sa mana ikhlasi da yi saboda kai a cikin al'amuranmu Allah ka kaɗe fitina da tsautsayi da asara a cikin rayuwarmu Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wutacin naman jikinmu ya ƴan uwa masu albarka wannan ita ce hudubar mu ta uku daga cikin hudubobin da muka yi wa take da a arrida bil qada'i wato yarda da kaddara da hukuncin Allah da kuma wato mutum ya samu aminci da abin da Allah ya hukunta masa sannan mutum ya samu wato ƙana'a ta zuciya da ƙana'a ta rai wato haƙiƙanin taka tsantsan da abin da ya shafi wannan rayuwa da kaucewa bibiya da hangen abin hannun jama'a da kuma ƙwallafa rai akan dukiya da ƙwallafa rai akan sai an yi rayuwa mai daɗi mun kawo bayanai mun yi shimfiɗi da ayoyi masu yawa da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke ƙara tabbatar da wannan ma'ana da muke magana a kai za mu ɗora a yau insha Allah ta'ala kamar yadda hadisi ya zo daga abi sa'idin al-khudri Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna wato da kamar yadda ya zo ga abu huraira afwan Allah ya haɗa mu da shi a aljanna abu huraira ya ce wal annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsi biyadihi wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa in ji manzon Allah la an ya akhudha ahadukum hablahu ɗayan ku ya ɗauki igiya ya ɗauki gatari ya ɗauki adda fa ya hatatiba ala zahrihi ya tafi bayan gari ko kan dutse ya je ya saro itace ya je ya nemo kirare wanda zai sayar ya samu abin da zai more rayuwarsa da shi khairul lahu min an ya'ti rajulan annabi ya ce wannan ya fi masa alheri sama da ya je gurin wani mutum fayas'alahu ya roƙe shi abin duniya a atahu aw mana'ahu ya bashi ko ya hana shi wannan ya fi masa alheri ma'anar magana wannan magana mutum ya ɗauki ice ko ya ɗauki igiya ko ya ɗauki gatari ko gariyo ko adda ya je ya faskaro itace ya zo cikin gari ya sayar ana kallonsa babban mutum da darajarsa amma ya kaskantar da kansa don ya rufa wa kansa asiri annabi muhammad ya ce ya fi masa alkhairi sama da ya je na roƙon mutane ko su ba shi ko su hana shi ya tabbata daga wani sahabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa hakimu dan hizam hakimu dan hizam mutum ne mai yawan roƙo yana da yawan tambayar mutane to amma bai tambayar kowa sai manzan allah idan ya ga annabi yana kirga kuɗi ko ya ga annabi an kawo dukiyar zakka ko an kawo dukiya ta sadaka sai ya je ya ce wa manzan Allah ya bashi to wata rana sai ya bada wani labari mai ban sha'awa ya ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa abani na ga annabi yana kirga kuɗi sai na je na ce ya rasulallahi akwai matsala a taimaka mu annabi sai ya ɗauka ya bani thumma sa'altuhu sai na sake ruwa na roƙe shi wata rana fa abani annabi bai gaji ba sai sake ɗauka ya bani thumma sa'altuhu yace he na sake tambayar annabi wani lokaci bayan wani lokaci fa bani annabi ya dauka ya bani bai gajiya ba thumma qala to a karo na hudu da yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roke shi sai annabi ya masa magana mai hikima yace ya hakimu ya kai hakimu dan hiza zan baka shawara a matsayina na mai kaunarka a matsayina na annabinku a matsayina na manzo zan gaya maka abin da ya dace da rayuwarka yace inna hadhal mal khadiratun hulwatun wannan kuɗi da kake gani wannan dukiya da kake gani khadiratun tana da kore ma'ana tana da kyan gani akan idanu duk abin da ya zama launi ne na kore zaka ga yana da walwali yana da sheki kalli kuɗi da irin launin su zaka ga ba abinci bane amma in ka kalle su kana haɗe yawo saboda tsabar kyawun su da tsabar ganin su akan ido yace to kaga wannan dukiya da kake gani khadiratun tana da kore shar ma'ana tana da kyan gani hulwatun kuma tana da zaƙin bala'i in mutum ya fara samun su wallahi zai yi wahala ya daina neman su in mutum ya tara su wallahi in ba Allah ya sohi da gamawa lafiya ba zai wahala ya gama lafiya in mutum ya rike su wallahi in ba mai imani ba zai yi wahala ya yi kyautar su haka suke ga kyan gani akan idanu ga zaƙi wajen mu'amala annabi ya faɗa wa hakimu ɗan hizam wannan magana sai ya ce masa to ga wata magana faman akhadahu bi sakhawati nafsi duk mutumin da ya samu wannan kuɗi ta hanyar nutsuwa da kwanciyar hankali mana ba na wani ya ɗauka ba ba ya matsa lamba sai da aka bashi ba ba ya ƙwalla fare akan dukiyar wasu ba cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali Allah ya bashi wannan dukiya burika lahu fihi annabi muhammad ya ce wallahi za a saka masa albarka a ciki ma'ana in dai za ka nemi kuɗi cikin mu'amala mai kyau cikin zamantakewa mai kyau cikin yanayi mai kyau cikin hali mai kyau cikin ɗabi'u masu kyau cikin mu'amala da mutane ba tare da ka matsa musu lamba he sun baka ba amma allah ya baka ba tare da wannan ba annabi yace za a tofa maka albarka a cikinta mafhumul mukhalafa kenan ya nuna duk mutumin da ya nemi kuɗi ta hanyar yake halal yake haram ta hanyar roƙon jama'a ta hanyar matsalamba wa mutane sai sun bashi kenan ya nuna ba za a samar albarka a ciki ba da haka manzan Allah ya ce za a saka masa albarka idan ya same ta ta wannan hanya faƙala sai sake ce masa ya hakim ya kai hakim ka sani idan kuwa mutumin nan ya ainihin wato samu wannan dukiya bi ishrafi nafsin wato da matsalamba da ƙwalla fare akan mutane da ƙwalla fare akan yadda sai ya tara ta ta wannan hanyar ya tara ta ba ta hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali ba lam yubarak lahu fihi annabi muhammad yace ba za a samar albarka a cikin wannan dukiyar ba sai manzon Allah ya bashi misali yace kallazi ya'kulu wala yashba zai zama kamar mutumin da yake ci amma baya koshi mutum ne za a ajiye madaran abinci mana ya cinye kuma ya ce a karo kai ka san ba lafiya ba a zubo a zubo ya haɗiye kuma ya ce bai koshi ba annabi ya ce to zai zama kwatankwacin wannan ina ma'anar wannan magana zai zama duk dukiyar da zai samu ba zai taɓa gamsuwa ya nutsu cewa Allah ya bashi ba kaga kenan babu kana'a shine maganar da muke cewa mutum ya yarda da hukuncin da Allah ya yi mar na abin da Allah ya bashi sannan ya zama to mai wadatar zuci ya zama mai kana'a da iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ma'ana kallabi ya akulu wala ya shi ba zai waye gari ya zama tamkar mutumin da yake ci amma bai koshi in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya sake ce masa alyadul uliya abu na uku ka sani hannun da ke mikawa khairun min alyadi sufula ta fi hannun da ke kasa take karba hannun da take sama ta bayar ta fi wanda za ta sa hannu ta karba kullum ka wayi gari tunaninka shine kai ya za a yi ka bawa mutane ba wai ya za a yi mutane su baka ba wannan shawara ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ba wa hakimu dan hizam cewa lallai ya zamanto kullun tunaninsa ya za a yi shi ya bayar ba wai shi ya za a yi a bashi ba amma yau mutane da yawa sun fi yarda su a basu ba su yarda su bayar ba sun fi yarda su su mika hannun su karba ba su yarda su mika hannun su ba mutane ba sau da yawa ma wani zai samu amma dan abin da zai yaga a cikin abin da ya samu ya ba wasu yana jin bakin ciki yana jin takaici ba zai iya ba ya manta cewa wani shi ma danna zuciyarsa ya dauka ya bashi amma hi ba zai iya danna zuciyarsa ya dauka ya ba wani ba to kaga wannan babu kana'a ba wadatar zuci ko babu yarda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala qala hakimun hakimu da ya ji wannan shawara daga manzon Allah sai ce fa qultu ya rasulullahi sai na ce wa manzon Allah wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya shine Allah la arzaqu ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika duniya billahi allazi la ilaha illa huwa bazan ƙara roƙar wani ya taimake ni da kuɗi ba har in ba duniya daga kanka ya manzan Allah na aske bazan sake roƙon wani ba wallahi zan zauna in Allah ya ban zan mu'amalanci abin da Allah ya bani da wadatar zuci da kuma yarda da abin da Allah ya hukunta mu idan kuma Allah bai ban ba wallahi zan zauna ba ni da shi har in bar duniya ba zan sake roƙon wani ba wannan ita ce zuciyar sahabbai zuciya mai jin wa'azi zuciya mai jin nasiha zuciya mai ɗaukar shawara fiyayyen halitta annabi muhammadu wallahi yasa suka zauna lafiya yasa ba su da matsala yasa duk inda ka juya sahabbai sai dai ka yi abin da za ka yi na sharri da yarfi a kansu amma na rantsi da Allah sun wuce tunaninka sun wuce tunanina sun wuce tunanin kowa shawarar manzan Allah ce shawararsu ɗabi'ar manzan Allah ne ɗabi'unsu yanayin manzan Allah ne yanayinsu duk abin da annabi ya ɗora su a kai ko da abin zai zama ajalinsu wallahi tallahi da hi za su yi aiki domin sun yarda da annabi muhammadu sun amince da hi cewa ba zai ɗora su akan layin halaka ba saɓanin ni da kai wannan shawarar yanzu ana faɗa wani ji yake kamar ma habaici ake mar bai yarda ma maganar daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta fito ba to ai shi wa'azi dama haka yake shi ma mai yin wa'azin wajen san zai biji kansa da kansa wallahi ba yadda kuma iya dole ya saurari abin da ya faɗa to da karka ɗauka da kai ake a'a ba da kai ake ba da duk duniya ake wannan manzon Allah ne ke magana bar kallona ni mai karantawa a'a ka ɗauki maganar shawara ce daga manzon Allah wannan ita ce shawara hakimu ɗan hizam ya ce tun da abin ya zama haka manzan Allah ya kalamarin yake wallahi ba zan sake tambayar kowa dukiya ba kuma hakimu ya faɗi wannan ba wai da nufin ya yi fushi da zuciya da abin da annabi ya gaya mar ba ka san akwai wanda in kamar nasiha sai ya ce oke wato ma haka ne to in Allah da ba zan sake ba yana faɗin wannan ba wai a zuciyarsa ya ɗauki shawarar ba ne a'a yana bayyana ma fushinsa ne don me zaka gaya mar haka da haka sai ya ce shikenan ba za a sake haka in Allah da ba zan sake ba ma'ana ya fusata to hakimu ba haka yi ba shi hakimu shawarar ya karɓa zuciyarsa ɗaya tsakaninsa da Allah cewa tun da matsalar abin nan roƙon mutane yana da illa ya ce ba zan sake ba fakana abubakar radiyallahu anhu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kwanta dama ya rasu sai abubakar ya zama khalifa sai ya zama abubakar ya sa aka tara baitul malin musulunci sai ya zama yana kiran sahabbai suna sainin bota kowa ana bashi kasonsa kowa ana bahi wani karɓi miliyan kaza wani karɓi dubu ɗari kaza gwargwadon yanayin aikin da musulunci ya ɗora maka gwargwadon abin da za a baka to hakimu shi ma sai aka sa shi a bota abubakar ya sa shi a bota ya ce a kirahi hakimu e zai sanin a nan ga abu kaza idan ya kirahi ya bahi kyauta fa ya aba an ya kabala homin sai hakimu ya ce a aikin musulunci dai zan yi duk abin da aka neme ni na yi na addini wanda bai fi karfi na ba zan yi amma ku rike kuɗin ku bana bukata ba zan karba ba haka abubakar ya gama khalifanci shekara biyu da wani abu ya kwanta ya rasu thumma inna umar radiyallahu anhu da'ahu umar ya zama khalifa jama'a shi ma ya kira hakimu dan hizam li yu'ti yahudan ya bashi abin da ake bayarwa na baitul malin musulunci fa aba an ya qabala minhu shay'an shi ma hakimu dan hizam yace ba zai karbi kudi a gurin umar ba to umar da ke mutum ne wanda baya barin takwana abubakar yana da haƙuri da haka suka gama da hakimu ba matsala amma umar sai ya ƙi yadda ya matsa wa hakimu ɗan hizam akan ya karɓi rabon shi ya ƙi ya karɓa faƙala umar sai umar ya tara jama'a sai ya ce musu inni ushidukum ya ma'asharar musulmina ya ku taron al'ummar musulmi ina ba ku shaida ina tsayar da ku shaida cewa ni dinnan na kira hakimu ɗan hizam akan ya karɓi haƙƙinsa amma ya ƙi anni a'ridu alaihi haqqahu min hadha al-fai' na bujiro mar da haƙƙinsa a cikin wannan fai'i na dukiya alfai'u ita ce dukiyar da dukiyar da aka hari kafirai ana yaƙi suka gudu ba su yadda aka gwabza yaƙin ba to duk abin da aka ɗebo na dukiyarsu ya zama fai'i bai zama ganima ba to dama Allah ya ce fa anna lillahi khumsahu ɗaya bisa biyar ɗin na dukiyar ta Allah ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan daya abin nan sauran dukiya a rabawa al'ummar musulmi to sai aka zo aka ainihin wato bawa hakimu nasa sai ce ba zai karba ba inni ushidukum ya ma'asharal muslimina ala hakimin anni a'ridu alayhi haqqahu min hadha al-fay fa ya'ba an ya'khudha minhu umar yace ina ba ku shaida ya ku al'ummar musulmi akan hakimu dan hizam cewa na bashi haƙƙinsa ya ki karba ku sani ya zama shaida ku zama shaida kada kiyama ta tashi hakimu ɗan hizan ya ci kwalata a gaban Allah ya ce ina haƙƙinsa yake Allahu akbar falam yarza'u hakimun ahadan minan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya malamai suka ce ko marawaicin wannan hadisi hi hakimu kenan yace hakimu bai sake karbar wani abu a gurin manzo abun nan a gurin Umar dan Khattabi ba da gurin Abubakar da gurin wani mutum a duniya ba har san da ya koma ga Allah alƙawarin da yi wa manzon Allah to ba zai sake karɓar komai a gurin kowa ba to sai ya cika wannan alkawari don haka ya ƙi karɓar wannan dukiya ya ƙi karɓa a gurin kowa har ya koma ga Allah karanta wannan hadisi a cikin sahihul bukhari nambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da biyar za ka samu ƙarin bayani da imamul bukhari ya yi musamman idan ka samu fatihul bari sharhin sahihul bukhari za ka samu ƙarin bayani akan wannan Allah ya haɗa mu da su a aljannar firdaus abdullahi dan abbas kuwa cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce liyasta gani ahadukum anin nasu wallahi ɗayanku ya wadatu daga ahabin hannun mutane walau bi qadibin min suwakin koda koda abin da zai roƙe su nan bai wuce itatan suwaki ba aswaki ba kada ya kuskure ya roƙe su idan sun bahi ya karba idan ba su bahi ba ya haƙura tare da wannan kuma malamai suka ce idan an ɗauka an baka karkace ba za ka karba ba sannan kuma idan bukata ta ka tambaya ta bada ma'ana kwandishon ya yi warantin sai ka tambayi mutane bisa ga yanayin da ka shiga suka ce babu laifi akwai hadisai da yawa akan haka da maganganun malamai akan haka amma bari mu ji kaɗan daga ciki kamar yadda zo daga abdullahi dan umar allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi yace sami'tu umar yaqulu naji umar dan khattabi babana yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'tina al-ata annabi ya kasance idan ya ɗauki kyauta ya bani fa aqulu sai in ce wa manzon Allah a'atihi man huwa afqaru minni ka ba wa wanda ya fi ni bukata wanda ya fi ni talauci wanda ya fi ni babu ka ɗauka ka bashi ni kar a bani umar yake gaya manzan Allah haka faƙada sai manzan Allah ya ce wa umar huzhu karbi umar ai na san da wasu wanda suka fi ka bukatar amma kai na baka akwai dalili da hikimar da ta sa kai din na baka malamai suka ce hikimar da ta sa annabi ke bawa irin su umar irin su abubakar shine mutane ne waɗanda su ma abin duniyar bai dame su ba idan sun karɓa su ma wasu suke bawa don haka akwai yiwuwar umar yana da sane da wasu mabukatan da annabi bai san da su ba don haka in annabi ya ɗauka ya bashi shi ma sai ya je ya ɗiba sai ya basu wannan ta sa umar yana da hali yana da wadata amma manzan allah sai ya bashi sai ya ce masa huzuhu karɓi wannan dukiya ya kai umar ɗan khattabi in ji annabi muhammadu sai ce idza ja aka min hadal mali shay'un manzon Allah ya ce wa Umar idan dukiya ta zo maka ta irin wannan yanayi aka ɗauka aka ba ka ba tare da ka roƙa ba wa anta ghairu mushrifin ba tare da ka ƙwalla faranka a kanta sai an karba ka ba kana ta roƙon mutum yana ta dojewa ba kana ta buga masa waya yana kaucewa ba kaga mutum ya matsawa wani da kira da text message da sallama a kofar gida ya kwalla faransa annabi ya ce in dai ba da haka ne dukiya ta zo maka ba in an baka ka karba wala sa'ilin ba roƙa kai ba fa kuzhu manzon Allah ya ce ka karbi wannan dukiya wa mala fala tutbi'uhu nafsaka duk dukiyar da bata zo maka ta wannan hanyar ba annabi Muhammad ya ce kar ka kwalla faranka akai cewa sai an baka wa mala fala tutbi'uhu nafsak duk dukiyar da bata zo ta hanyar a baka ko a ga cancantar ka ai maka ko ai maka wannan ba to kar ka matsa wa kanka cewa sai an baka wannan dukiya shi ma wannan hadisin karanta Imam Bukhari Allah ya hada mu da shi aljanna nambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da uku Allah ya hada mu da Imam Bukhari Abu Abdullahi a jannatul firdausi sannan yana da kyau mutum ya zamto yana da ƙana'a da yarda ba tare kuma da ya yi fushi akan ainihin wato abin da mutane suka hana shi ko kuma bai karba ba ya zamanto ko da an baka kana da bukata wani lokaci sai ka nuna kamar baka su wannan yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci kamar yadda ya tabbata abu huraira allah ya haɗa bu da shi a aljanna cewa abu huraira wata rana marra bi ƙaumin baina aidihim shatun masliyatun ya wuce akan wasu mutane a gabansu sun gasa akuya sun bankare ta ta sha wuta mai kona diga fa da auhu sai suka kwala markira suka ce ya aba huraira bismillah ga nama fa aba an ya akula abu huraira yana da bukata amma sai ce bai su yana da bukata amma sai ce bai su ana son mutum musulmi ya zama haka kun je gida bakunta an kakkawo abinci kada duk gurin su gane cewa kai din nan kwaɗayayye ne kada duk gurin su gane cewa kai din nan hamburun hayam ne kada duk gurin su gane cewa kai din nan ba ka da haƙuri aga kana gaggawar kai hannu aga kana gaggawar ɗauko plate aga kana gaggawar zubawa aga kana hayam hayam hayam alama ta yunwa alama ta rashin wadata kar ka yadda da wannan ga buƙatar kana da ita ga yunwar tana cinka amma ka yi kamar ka basar kamar baka da bukata sai ka ga mai gidan da kansa yana cewa ku zuba wa malam wani da Allah haka ne jama'a ko ba haka ba haka ne saboda ka rike mutuncin sai ka ga wani a cikin taron yana cewa kun saka wa wani kuwa saboda ka koma gefe ka yi shiru masu hankalin gurin sai su gane ba wai baka bukata bane amma ka rike mutuncin ka ne abu huraira ya wuce ana cin wannan nama aka ce bismillah sai ce a bana bukata sai ya ce musu kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min duniya kun gan mu nan mu mun rayu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi duk abin da yake bukata a rayuwar nan idan yace yana so Allah zai bashi idan gidan sama annabi ke bukata Allah zai mar in in gaba ɗaya kasar Madina yana so ta koma dukiya ya ta ɗiba da ni da iyalansa ya ce wa Allah haka Allah zai masa amma sai bai roki Allah haka ba ba dan baya bukata ba ba dan baya so ba kai an mar tayi Allah ya masa tayi ma na cewa in yana bukata a mai da duwatsun madina zinare da azurfa ya je ya cika muna ya ajiye a gidan shi maza Allah ya ce ba na bukata ya Allah a banni da addinin nan da wannan musuluncin da wannan qur'anin in samu daraja ta adanatul firdausi ya sa manzon Allah a aljanna ta kololuwa Allah zai saka shi saboda ya gama hakurin duniya ga baki daya ya rayu cikin kaskanci ma'ana rahin wadata da rahin ainihin wato walwalar rayuwa don ya samu lahira tare da cewa duk abin da ya roƙi Allah Allah zai bashi kuma in ya ci ya ci halal ba shi da matsalar komai a gurin Allah da kuma gurin al'umma amma saboda ya zo ba da darasi ne don haka ya haƙura da abin duniya don ya nuna mutane ba wannan ce ta kawo shi ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah ya ce annabi ya fita a wannan duniya din walam yashba min khubzi sha'iri bai taba cika cikinsa da za da masar sha'ir ba funkaso na sha'ir annabi ya cika cikinsa da maiko da komai ya ce bai taba yi ba don haka ba na bukatar naman abu huraira ya kada kansa ya yi gaba ya rabu da su shi ma wannan hadisin karanta bukhari za ka samu wannan hadisi a nambar hadisi na 5414 hadisi ne ingantacce abu huraira ya ba da wannan labari ya tabbata daga abdullahi dan abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwana da daddare ya kwana kwana da kwanaki bai ci abinci ba wa ahluhu la yajiduna asha'an mutanen gidansa ko abincin dare ba su girka ba ina waɗanda zaka ji suna cewa malam yau kwana uku wallahi ba mu girka komai ba ba akan ka aka fara ba idan fiyayyen halitta manzon Allah zai yi kwana da kwanaki ba a ɗora girki a gidan shi ba wallahi don haka ta same ni ko ta same ka ba abin mamaki ba ne kuma wannan ba shi yake nuna kai kaskantacce ne a gurin Allah ba domin inda hakan kaskanci ne da Allah bai jarrabi manzan Allah da wannan ba yo abin ma ba zai zama abin alfahari a gurin ka ba cewa irin matakin da annabi ya taka na babu kai ma ka taka irin wannan matakin kar ka ɗauka wadata ita ce daraja a gurin Allah kar ka ɗauka samu shine daraja a gurin Allah lallai samu yana zama daraja a gurin Allah idan mutum ya ji tsoron Allah da samun da yake yi idan mutum ya amfani da wannan samu wajen ɗaukaka addini da taimakon jama'a amma wallahi samu zai zama wa mutum bala'i idan ya zama ba ta hanyar Allah ba kuma bai yi amfani da wannan samun nasa ta hanyar yin addini da kuma taimakon al'umma ba saboda haka ka sani cewa talaucin da kake da shi ba yana nuna kai baka da wata daraja bane a gurin Allah balma annabi Muhammadu da sahabbai sun taka irin wannan matakin naka ko wanda ya fi naka wannan yana nuna ashe ba matsala ba ce wannan babbar matsala shi ne alaƙa tsakaninka da ubangiji a ce ba ta da kyawu allah ya tsare mu gabaki daya don haka annabi sallallahu alaihi wasallama in ji abu abin abdullahi dan abbas ya ce ba su tsora abincin rana ba ba su tsora abincin dare ba wa kana aktharu khubzihim khubzu sha'ir abdullahi dan abbas ya ce mafi yawancin masar gidan manzon allah masa ce ta ainihin wato sha'ir ko ka ce acca ko wani a makamancin haka wannan shine sa'an nan bayan haka ya kuna ya ku al'umma nana aisha ta faɗa mana wata magana wanda take ban sha'awa kuma take da abin dubawa da abin da za mu yi nazari ta ce ma akala alu muhammadin sallallahu alaihi wasallama akalataini fil yawmi illa ihdahuma tamr tunda annabi muhammadu yake da shi da iyalan gidansa ba su taɓa cin abinci kala biyu ba face ɗaya daga cikin kala biyun dabino ne ma'ana idan da safe an girka to da rana ko da daddare sai dai a samu dabino a ci a sha ruwa ba kullum ne annabi ke ɗora tukunya a gidan shi ba amma baka taɓa jin annabi na raki ba saboda yana da wadatar zuci kuma ya yarda da abin da Allah ya hukunta masa amma yau mun wayi gari rashin ɗora abinci a gidajenmu da rashin yin girki a gidajenmu ya zamanto hanyar aikata sabo ya zamanto hanyar roƙo ya zamanto hanyar bambaɗanci ya zamanto hanyar cin amana ya zamanto hanyar saban Allah duk wanda ka taba sai ce babu ce ta kai masa zuwa ga wannan amma fa irin wannan babun wacce ta ninninka ta ta sirci sahabban annabi Muhammadu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fita wata rana yunwa ta ci cikinsa ya fito sai ya karo da abubakar ya ce abubakar ina zuwa ya ce wallahi na zo gurin ka ne ya ce me ya fito da kai ya ce yunwa ya ce ma a kharaja ka illa allazi a kharaja ba abin da ya fito da kai face shi ne abin da ya fito da ni ma'ana abin da ya fito da kai shi ya fito da ni ne ma ya ce ni gidan umar suna tafiya sai suka yi karo da umar shi ma ya taho gidan manzan allah dan duk wata matsala idan ta rikice gurin annabi muhammadu suke zuwa ya ya ku al'umma kowa idan ta rikice masa daga an zo gurin manzan Allah magana ta ƙare to shi ma annabin ya fito Umar ina zuwa ya ce ya Rasulallah gidanka ya ce me ya faru ya ce yunwa ya Rasulallah ban ci komai ba ya ce to abin da ya fito da kai shi ya fito da ni kuma shi ya fito da abubakar suka duba cikin sahabbai waye mai dan dama-dama ƙarshe suka samu wani ne daga cikin sahabban annabi Muhammadu shi kaɗai ne yake da ɗan dama-daman da za su iya zuwa su same shi suna zuwa suka same shi da suka same shi suka ce ga abin da ke tafa da su ya ce yau annabi a gidana da abubakar da umar ya ce duk ku shigo yana da akuyarsa kwaya ɗaya da ya ɗaure ita ce duk gidan babu komai sai ita ya je samu matarsa ya ce mun yi manyan baƙi a gidan nan yau ta ce me ya faru ya ce annabi ne da abubakar da umar sun zo cin abinci gidana ta ce to ya za a yanzu ba komai ya ce a akuyar nan za mu danne miyanka haka ya kamo akuyar nan suka zagaya ta bayan gida annabi bai sani ba suka danna wuka suka yi bismillah suka yanka ta aka daddatsa ta lokaci guda aka zuba ta a tukunya aka kawo kayan miya da komai aka zuba ya shimfiɗa wasu manzan Allah tabarma a inuwa suna zaune ana hira ana ana maganganun addini har wannan nama ya dahu aka zubo shi a tire aka zo aka baje wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ci nama abubakar ya ci nama ya kawo musu ruwa suka sha sanda kowa ya ƙoshi sai suka ga manzon Allah ya fashe da kuka abubakar ya tambayi manzon Allah me ya faru ya rasulallah mun ci mun fito da yunwa mun rasa ina za mu sa kanmu mun samu wannan bawan Allah ya bamu mun ci mun sha mun ƙoshi maimakon kai dariya kuma kana kuka manzan Allah ya ce kun ga wannan abin da aka yi mana ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce suka ce ni'ima ce ya ce na rantse da Allah sai Allah ya tambaye mu akan wannan ni'imar ci da kohi da muka yi wannan shine abin da ya saka ni kuka thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im Allah ya ce wallahi sai na tambaye ku akan duk wata ni'ima da ne muku komai kankantarta komai girmanta ka shirya tambayar Allah akan ta wallahi yace wannan shine abin da ya sa na fashe da kuka ya ce dama cikin jarabawar yunwar muka zauna da ya fi mana amma yanzu wannan ni'imar sai Allah ya tambaye mu akan ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yaye mu Allah ka shiryar da mu Allah ka samu gama da duniya lafiya da haka na Aisha take cewa in kunna lananzura ila al-hilali thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn wa ma uqidat fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nara ta ce na rantsi da Allah mukan ga jinjirin wata mu ƙara ganin jinjirin wata mu ƙara ganin jinjirin wata salasata a hillatin da na aisha ta ce jinjirin wata guda uku ba a ɗora ko ba a hura wuta a gidan annabi muhammadu ba wannan ya zo daga urwatu daga nana aisha urwa sai ya ce mata ya halatu ya ke amina ma kana yi shukum to in har ba a ɗora wuta a gidan annabi har wata uku wata biyu da kamawar wata sau mata uku da kamawar wata sau biyu to da me kuke ci kuke kohi da me kuke rayuwa kala sai ta ce al'aswada ne baƙaƙe guda biyu da suke kosar da mu attamru wal ma'u wataran mu ci dabino mu sha ruwa haka da daddare ma mu ci dabino mu sha ruwa shikenan anan na karanta muku cewa daga cikin darajar da Allah ya yi wa dabino kana iya cin sa na tsawon kwanaki ko watanni baka ci komai ba kuma Allah ya zaunar da kai ba tare da ka samu wata matsala ba saboda dabino ya wani irin abinci ne wanda ba a taɓa yin abinci mai ni'ima da alheri ga jikin bawa ba irin dabino yasa ake so idan ka sha ruwa ka fara cin sa idan kai azumi kafin ka dora komai saboda yana da albarka yana da alheri a tattare da shi bishiya ce mai albarka mai alheri ba dan kaɗan ba illa annahu kana لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار نانا عائشة تتي كوي أبن دا نسني النبي أنا دا وسو مقوتا دا جتكم متانا مدينة سنة أن كيو حكا ندبو بي دا شانو تتي تهيت وترن هي ستاسو منا نونا ونن شانو سيسي كاو منا من ألباني هذا نونا ونن شانو fayuskina sannan su shayar da mu mu samu dan abin da za mu sha ta ce ban da wannan ta ce wallahi sai mu wata uku ba mu ɗora wuta a gidan manzan Allah ba Allahu akbar Allah ka ba mu haƙuri irin na manzan Allah da sahabbansa ka ba mu kana'a da wadatar zuci irin ta manzan Allah da sahabbai ya Allah Anas dan Malik shi ma Allah ya haɗa mu da shi a cikin jannatul firdausi yace ma akalan nabi sallallahu alaihi wasallama khubzan muraqqaqa tunda annabi yake bai taɓa cin wato ainihin wato masa mai laushi mai maiko ba wala shatan masmutatun hatta laqi Allah kuma bai taba cin naman akuya masmuta malamai suka ce ita ce akuyar da aka saka mata ruwan zafi aka sabule gashinta aka daddatsa ta da fatarta aka gashe ta aka aka aka ci namanta yace tunda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace bai taba cin irin wannan naman ba a rayuwarsa a ce akuya ko tinkiya ko rago a yi masa irin babbaka ko a yi masa ruwan zafi a sabula gashin da fatar da naman a girkawa annabi ya cinye annabi bai taɓa samun wannan ba a rayuwarsa karanta imamul bukhari da imam muslim za ka samu ainihin wato wannan bayani da kuma wannan hadisi ya koyan umma abu na kusa da ƙarshe a malamai suka ce sahabbai sun buga misali irin ta rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yarda da ɗan kaɗan da kuma gode wa Allah akan duk abin da suka tsinci kansu da kuma taka tsantsan da wannan duniya sannan sun yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya shafi rayuwarsa da ɗabi'unsa da yanayinsa da halinsa ta ina muka samu wannan ya tabbata daga sa'adu dan abi waqas Allah ya haɗa mu da sa'adu a jannatul firdausi sa'ad ya ce inni la awwalu rajulin min al-arabi rama bi sahamin fi sabilillah ni sa'adu ni ne na fara harbi a cikin addinin musulunci don ɗaukar kalmar Allah ma'ana in kana neman a tarihin musulunci waye taba waye fara ɗame kibiyar sai harbi don yaƙi don ɗaukar kalmar Allah shine sa'adu ɗan abi waqas yace amma wa laqad kunna nagzu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malana da amunna akuluhu illa waraqul hublati ya ce amma wallahi sun matallahi mukan tafi yaƙi da manzan Allah har mu dawo daga yaƙin ba ma cin abinci girkakke sai dai ganyen bishiyoyi muke balla wallahi muke ci ka duba daraja irin ta sa'adu ka duba daraja irin ta manzan Allah ganye suke ci kai yanzu da Allah ya jarrabe ku da he ka ci tafasa kafin ka rayu wannan ta sa kana iya kaucewa tafarkin Allah to ka sani uban gidanmu annabi Muhammadu ya ci ganye kafin ya rayu sahabbai mafiya darajar al'umma bayan manzan Allah wallahi sun ci ganye kafin su rayu sun ci ganye kafin su rayu labudda mu koma gurin ubangiji mu gane cewa babu wata yanayi na rayuwa da Allah ba zai iya jarrabar musulmi ba babu wannan rainin wallahi inda ya jarrabi annabawa ya jarrabi manzanni ya jarrabi sahabbai tare da cewa sun fi kowa daraja da kima da martaba wallahi da ni da kai duk ba mu wuce wannan jarabawar ba sannan tare da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana tausayin wato bayin Allah yana jin kansu yana kokari wajen ya ga ya kyautatawa rayuwarsu haka sahabbansa sun kasance suna da wannan kokari wannan shi ma ta sa aka samu waɗannan sahabbai guda uku ko guda hudu tun daga abubakar umar usmanu aliyu su da zamanin gwamnatinsu aka samu dukiya sai suka yi ƙoƙari suka yi tsarin da za a rage wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran al'umma da rayuwa to wannan shine shugabanci na gaskiya tare da waɗannan maganganun da duk muka yi ba lazumi bane ba kuma mu ci gaba da zama cikin wahala da kunci a cikin wannan ƙasa tare da cewa akwai hanyoyi da za a sauƙaƙa wa mutane rayuwa za a sauƙaƙa wa mutane abinci za a sauƙaƙa wa mutane ruwan sha za a sauƙaƙa wa mutane maganin asibiti za a sauƙaƙa wa mutane tituna za a sauƙaƙa mutane wutan nefa za a sauƙaƙa wa mutane fetur za a sauƙaƙa wa mutane duk wani abu na rayuwa babu dalilin da zai sa mu ci gaba da zaman wahala babu wannan dalilin wallahi idan kuma shugabanni suka amince cewa tare da kasar Allah ya mata arzikin da za a rayu cikin mu'amala mai kyau da zamantakewa mai kyau amma sun ƙi su ba wa al'umma wannan yanayi na rantsi da Allah su jira Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi maganin su Umar din nan da muke magana a kansa titi ya zo yana yi sai samu labarin cewa wani jaki ya ɗauko kaya a tufa abin nan a a kansa ya zo ya yi tuntuɓe wannan kayan har ya zube ya ce ya rantse da Allah idan bai tuba ya je gyara wannan gurin ba Allah sai ya tambaye shi mutane nawa hatsarin mota saka- ta kashe saboda rahin kyawun titi mutane nawa motocinsu suka buga mutane nawa tayinsu suka fashe mutane nawa al'amura marasa daɗi suka same su saboda irin yanayin da ƙasar ta tsinci kanta a ciki amma ba abin da ya damu shugabanni ba abin da ya shalle su akan abin da suke ciki na al'umma da yadda suka hana su saka a cikin al'amuransu muna addu'a Allah ka kawo mana sauki da wannan masifa da muke ciki da wannan bala'i da muke ciki bayan wannan mu kalli kasashen da suka ci gaba ko a yanzu idan ka tafi makkatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman ka je madinatul munawwara zada Allahu sharafan wa karaman za ka je ka samu cewa rayuwar da su annabi suka yi a waɗancan lokuta ba irin ta ake yanzu a can ba me yasa saboda arziki ya samu ba laifi ba ne idan arziki ya samu a ƙasa a baza wa mutane su shashi ba laifi ba ne idan alheri ya samu a sake wa mutane su samu walwala amma ina mai tabbatar muku duk kuncin da ɗan najeriya ya shiga duk kunci da bala'in da wani talaka ya fada a wannan kasa na rantse da Allah shugabanninmu suna da ainihin wato kamisho da za su karba daga gurin Allah na bala'in da suka jefa 'yan kasa a ciki wannan wajibi ne su san da wannan kuma wajibi ne su yi aiki wajen fitar da mutane daga cikin wannan hali ƙasa tana ƙara lalacewa tana ƙara wargajewa tana ƙara ɗaiɗaicewa tana ƙara shiga wani hali amma kullum ƙaryar yau daban ƙaryar gobe daban ƙaryar jibi daban ƙaryar gata daban al'amura marasa daɗi ga sunan suna faruwa da mu tare da wannan ba a wani tunani na yadda za a shawo kan waɗannan al'amura Allah ka kawo mana sauƙi ga baki ɗaya abu na ƙarshe ya ku ‘yan uwa bayan Allah akwai al'amura da suka taso waɗanda ya kamata mai godiya wa waɗanda suka yi waɗannan al'amura ɗin saboda duk lokacin da al'umma suka zama wani iri kuma sai ka bujiro da wani abu na alkhairi sai wasu suka yunƙura domin yinsa ya zama wajibi kai musu godiya akan wannan domin ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana ta harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa la yashkuru Allah man la yashkuru nasa duk mutumin da bai gode wa alherin da mutane suke yi a addini ko a rayuwarsu kuma bai gode musu akan jinjina da suka yi abin jinjina abin karramawa to shi ko ya gode wa Allah Allah baya da bukatar godiyarsa yasa Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode mun zan kara muku in kun butulce mun kuma azaba ta tana da raɗaɗi a kanku sannan Allah ya umarci annabi dawo da cewa ya gode wa Allah akan ni'imar da ya masa ya ce ka gode wa Allah ya ku gode wa Allah ya ku alayen annabi dawo ya ce da kaɗan ne daga cikin bayina suke godiya akan ni'imomin da muka yi musu in ba ku manta ba mun yi magana akan ɗaya daga cikin bayin Allah na wannan masallaci imam malam yusuf mamadiyo mashin ɗinsa an sace ta mun yi magana sati kusan biyu da suka wuce to akwai bayan Allah da suka bada gudunmawa a nan wanda muka haɗa kuɗi kusan naira dubu tamanin alhamdulillah wani bawan Allah ya sake bada naira dubu ainihin wato hamsin so da muka haɗa gaba ɗaya sai zama kuɗi ya kai naira dubu ɗari da talatin wanda yanzu muka haɗa wanda kuma a yau ɗin nan za mu sake neman taimako domin mu haɗa wannan kuɗi ya kai akalla ko da dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu sannan mu ba wannan bawan Allah ya je ya sayi wata mashin Allah ya saka wa wannan bayin Allah da suka taimaka suka ba da gudunmawarsu akan wannan a ƙarƙashin wannan akwai wata baiwar Allah a garin Madinatul Munawwara in ban manta ba a dai Saudiya take ko tana Madina ko tana Riyadh ko tana ɗaya daga cikin jihohin Saudiya tana bibiyar mu ta social media ba zan faɗi sunanta ba saboda ta nuna min ba ta so a faɗi sunan saboda wasu idan suka ji wato zai zamo mata wani abu wanda bata ji daɗi ba ba ta buƙatar a faɗa wannan baiwar Allah ta jima ta kai akalla shekara biyu ko sama da haka duk watan duniya sai ta aiko wa wannan masallaci naira dubu biyar ana ayyuka na haka sayan data ko wani abu na social media haka Allah ya saka mata da alkhairi banda ita akwai mutanen da suka jima suna wannan kokari wasu su bada kudin data dubu biyar wasu dubu goma wasu su bayar a wata wasu su bayar ma na shekara duka da su ne ake tattafiya ake ayyukan nan ake kuma gudanar da su duk muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi so ita zo ta wani abu na biyu shine akwai marainiya da ta ɗauki nauyinta makarantarta abincin da za ta ci uniform ɗinta maganinta na asibiti shekara guda da ta wuce ko sama da haka ta aiko zunzuruntun kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ta hannuna muka ɗauki ɗauyin wannan marainiya haka allah maɗaukakin sarki raya da ita har zuwa bana to bana lissafin abin da za ta ci ya haura har ya kai dubu ɗari hudu da wani abu dubu ɗari hudu da hamsin wannan baiwar allah ta sake turo wannan dubu ɗari hudu da hamsin domin a yi wa wannan marainiya hidima allah ya saka mata da alkhairi abu na biyu da ta ji labarin invata sola invata da muke so mu yi a wannan masallaci sai ta sake turo da naira dubu ɗari hudu da hamsin ta ce naira dubu ɗari hudu tana so a yi amfani da su wajen maganar sola invata ɗin nan naira dubu arba'in tana so a yi amfani da su wajen wannan mai mashin da aka sace wa mashin a bashi naira dubu goma kuma ta ce tana so a bawa wato masallaci a bawa masallaci wannan gudunmuwa ne na masallaci Allah ya saka mata da alkhairi sannan ranar talata har ilau mun yi magana akan makabarta suna neman suna neman wato injin yanke ciyawa to sun samu guda biyu saura guda uku wanda wannan guda uku sun gagari kundila kowanne kwaya ɗaya naira dubu ɗari da ashirin ne mun yi magana a nan gurin ta'alim muna tashi wani bawan Allah daga cikin masu zuwa ta'alim ya matso ya ɗauki kuɗi naira dubu ɗari da arba'in ya bayar ya ce dubu ɗari da ashirin a je a sayi wannan inji na yanke ciyawar makabarta yanzu kafin mu fito ɗin nan muka je gurin masu sayan muka saya muka danka wa kwamitin makaran abin nan makabarta ɗin akwai alhaji adam bafa shanu mun saya da rasid da komai mun danka musu Allah ya biya shi da jannatul firdaus naira dubu ashirin kuma ya ce dubu goma kai liman ka sa kaci muna godiya Allah ya saka da alheri dubu goma kuma mun yi magana akan wasu marasa lafiya da suke fama da rashin lafiya a wannan ranar talata din ya ce su kuma a san yadda za a yi a raba musu wannan dubu goma don haka wannan dubu goma tana nan a gurina za a raba musu sannan sola asusunta yanzu yana da dubu ɗari hudu daga wannan baiwar Allah daga Saudiya Allah ya biya ta da jannatul firdausi sannan malam Yusuf yana da kuɗi zunzurutu naira dubu ɗari da talatin wanda aka tara tsakanin waɗannan abubuwa za a danka masa kuma zai je shi bayan mun nemi taimako na yau zai je sayi makin ɗinsa da izinin Allah ya Allah muna roƙonka da siffofinka maɗaukaka da kuma sunayenka masu kima da martaba Allah ka saka waɗannan mutane da jannatul firdaus Allah ka biya su da aljanna Allah ka mai da allura garma abinda aka cire Allah mai da gurbinsa ninkin baninkin baninkinsa ya Allah ya Allah waɗanda suke da hi suka riƙe suka ƙanƙame Allah ka sake musu zuciya su sake su ɗauka su taimakawa addini ya Allah su taimakawa al'umma ya Allah su taimakawa mabukata ya Allah su taimakawa masallatai ya Allah su taimakawa duk wanda yake neman bukata a cikin wannan yanayi da wannan tsari da muke ciki ya Allah muna roƙonka ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka taimake mu duniyar mu da lahirar mu ubangiji maɗaukakin sarki ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya ku yan uwa dangane da harkar tsaro na ƙasar nan ina so ku saka babban malamin mu malam Musa Yusuf Asadu Sunna na Kaduna addu'a wallahi wannan bawan Allah yana wani kokarin da babu bukatar sai mun faɗe shi akan mimbari amma wallahi tallahi a cikin malaman mu da muke da su ni dai ban ga wanda ya ɗauki wannan mas'alar da muhimmanci ya shiga cikin ta dumu yake kokarin sai an kawo ƙarshen ta based on abin da na sani nake ji kuma muke magana da shi da wasu daga cikin ɗalibansa kamar malam Musa Yusuf Asadu Sunna ba muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna wannan matsala ta tsaro da ta gagari kundila a wannan ƙasa Allah ka kawo mana ta fitintunun ƙasar nan da masifun ƙasar nan da tashi-tashen hankulan ƙasar nan da rahin zaman lafiya da rahin wadata da matsalar wutan nefa da matsalar ruwa matsalar magani matsalar gudanar da mulki da zarge-zarge da ake na cewa sai an durkusar da mu sai an kakkarya mu sai an rusa arewa ya Allah duk wanda suke da waɗannan manufofi idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka rusa alkadarinsu ya Allah Allah ka wargaza sha'aninsu ya Allah Allah ka ɗaiɗaita al'amarinsu ya Allah duk wanda suke da yunkurin su kamar da alheri ga wannan ƙasa da wannan yanki namu Allah ka haɗa su da duk alherin duniya da lahira wanda duk suke yunkurin samar da sharri a wannan yanki namu da wannan ƙasa namu in ba masu hirwa bane Allah ka daidaita su ya Allah Allah ka shagaltar da su da abin da ya fi ƙarfin su ya Allah Allah karka ba su cikakken hankali da lafiyar jikin da za su gudanar da wannan abin ya Allah Allah ka nuna mana ƙarshen su ya Allah Allah ka saita mana wannan ƙasa ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya masu taimakon mu da ruwan sha da fiyo wata da wanda suke kawo tallafi a wannan masallaci don su ga an yi waɗannan ayyuka na ibada lafiya an gama lafiya Allah ka saka musu da alheri duk wanda ke kawo ruwa ko ya kawo fiyo wata ko ya kawo kuɗi ko ya kawo tallafi ko ya kawo naira biyar naira goma naira ɗari dubu ɗaya dubu goma dubu ɗari ya Allah ka mayar masa da wannan sanadiyar samun rahamarsa duniya da lahira ya Allah Allah ka samu gama da duniya lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك رزقا طيبا رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الحياة المطمئنة المطمئنة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في أوطاننا وولاياتنا وسائر ولايات المسلمين يا رب العالمين اللهم دمر الظلمة والكافرين يا رب العالمين اللهم مزقهم كل ممزق ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني